بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan jerin giya mai taken tsakure daga tarihin mal albani zaria wanda muke ɗauko muku daga littafin tarihin rayuwa da karantar mal albani zaria rubutawar wato kabir abubakar aminu ah, wanda aka fi sani da askar wannan shine zai zama wato abin nan zango na goma sha uku kenan cikin wannan jiran giya mai albarka insha Allah idan za a iya tunawa a zango da ya gabata muna da jero sunayen wasu daga cikin mashahuran a malamai abokan mala albani zaria za mu tashi daidai inda marubuci yake cewa farfesa mansur ibrahim shahararren malamin hadisin nan na jami'ar usman dan fudiyo da ke sokoto shi ma abokin Mala Albani Zaria ne, hasali ma mafi yawan lokuta in Mala Albani Zaria ya je Sokoto, Farfesa Mansur ne mai masaukinsa, sannan kuma shi ke tsara masa wa'azuzi ya kuma gabatar da shi a wajen wa'azi ko muhadara. Baya ga shi a Sokoto akwai Sheikh Bello Aliyu Yabo yana cikin abokan Mala Albani Zaria lokacin da aka kama Sheikh Bello Yabo daga nan Zaria Mala Albani a Zaria ya ɗauki lauya ya kai shi Sokoto don ya wakilci Malam Bello Yabo a kotu. Haka Malam Musa a Lukuwa Sokoto shi ma yana cikin abokan Malam Albani Zaria a garin Sokoto. Dr. Ishaq Yunus Almadani na garin Kaduna ma abokin Malam Albani ne wanda suke da alaka da daddiya Malam Albani Zaria ya sha labarta mana irin kusancin da ke tsakaninsa da Dr. Ishaq Yunus. da irin yadda suka taimaka wa juna da shawarwari da ƙarfafa wa juna a harkar neman ilimi da da'awa. Farfesa Suleiman Abdullahi Karwai farfesa ne a fannin gudanarwa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma malamin addini. Mutumin ƙasar Kano ne yana cikin tsofaffin abokan Mal Albani Zaria da suka yi karatu tare a majalisai mabambata a Kano. Sai kuma su Malam Abba Koki da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. dukkansu abokan karatu ne abokan da'awa ne kuma aminan juna ne har ila yau a Kano akwai Alhaji Saminu Ibrahim wanda ko lokacin da Malam Albani Zaria ya rasu Alhaji Saminu yana bin shi bashin kuɗi kimanin naira miliyan sha shida amma ya ce ya yafi saboda ya san cewa Malam Albani bai karɓi bashin waɗannan kuɗaɗe don ya biya buƙata ta ƙashin kansa ba sai don aikin addini. waɗannan kuɗaɗen mal albani zaria ya karɓe su ne don ya bayar a buga mushi littattafai da za a raba na da'awa a ƙarƙashin maɗaba'a ta su samir da aka buɗe a ainihin wato ƙasar masar akwai kuma malam abdurazak yahaya haifan wanda yana cikin aminin malam albani zaria hasali ma lokacin da malam albani zaria zai je karatu a jami'ar kimiyya da fasaha ta mudubu adama da keyola ya tara mu ya yi mana bayani akan cewa da yana da hali da zai sayi gida a Zaria ya ba Malam Abdulrazak ya haifan don ya zauna a Zaria ya ci gaba da karantarwa. Malam Albani Zaria ya ci gaba da cewa mu ɗalibai ya kamata mu tara kuɗi a yi wannan aikin na kirki amma dai hakan bai yi ba. A marigayi Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa Allah ya gafarta masa shi ma babban aminin Malam Albani ne. Uh, sun yi zumunci da yawon wa'azi sannan kuma sun ƙari juna a ilmance ga duk mai yawan sauraron kartukan mal albani zaria zai fahimci cewa marigayi shek bawa mai shinkafa yana cikin mutanen da mal albani zaria ke girmama su tare da yawan faɗin alherinsu tare da irin tasirantuwa da ya yi da kyawawan ɗabi'unsa da hikima wajen karantarwarsa kamar yadda za ka ji hakan a cikin sa mai taken ana wata ga wata da kuma ba za su gushe ba suna yaƙar ku. Haka ma haka shi ma Sheikh Ibrahim ba mai shinkafa ɗin yake yawan faɗin alherin Mala Albani Zaria. Akwai wani karatun Mala Albani Zaria da yake faɗar salo da irin usulubin marigayi Sheikh Ibrahim ba mai shinkafa inda yake cewa a duk malaman ƙasar nan kakaf babu wanda ke mu'amalantar masu mulki da usulubi mai kyau irin marigayi Uh, Malam Bawo mai shinkafa, Malam Albani Zaria ya ci gaba da cewa akwai lokacin da Malam Bawo mai shinkafa ya ce masa ya raka shi ofishin wani mai mulki suna zuwa. Ofishin sai ofishin mai mulkin sai bayan sun gama gaisawa kawai sai malam bawa mai shinkafa ya sanya hannu a cikin babbar rigarsa ya fito da kaset ya miƙa wa mai mulkin sannan ya ce masa ga karatuttukan da muke yi a masallacinmu na kawo maka ne don kai ma ka amfana don na san ayyuka na ofis sun yi maka yawa sun maka yawa ba za ka samu halin zuwa majalisi ba sai mal albani zare ya ci gaba da cewa irin wannan usulubin na marigayi malam bawa mai shinkafa ne yasa shi ma kullum ake ganin sa a ofisoshin manyan manyan mutane yana kaiwa da komowa ɗauke da CD plates na karatuttukansa yana kai musu har aka wayi gari yana manya da yawa suke ce masa yanzu gidajensu baki ɗaya a irin sallar da albani ya karanta a sifatu salati ake yi. a garin Gusau babban aminin Malam Albani Zaria shine Malam Sa'idu Aliyu Mai Kwano. Malam Sa'idu Mai Kwano shine mutum na farko da ya gabatar da lacca a makarantar Darul Hadisi Salafiya bayan an fara karatuttuka a rufar kwano kuma shine ya jagoranci sallar jana'izar Malam Albani Zaria. Malam Ismail Mangu Malam Ismail Mangu uh, mutumin Mangu a jihar Plateau da ke zaune a Kano aboki ne na kud da kud ga Malam Albani Zaria. So da yawa yakan ziyarci Malam din har ya kwana a gidansa sannan kuma lokacin da Sheikh Sani Hajingir ya kawo ziyarar Daradin Salfiya Malam Ismail yana cikin tawagar da suka yi masa rakiya. A ranar shi ya ja sallama a Daradin Salfiya lokacin sallar magarba. Malam Ismail ya taɓa labarta mana irin ƙoƙarin da suka yi shi da wasu ‘yan uwa don gayyatar Malam Albani Zaria zuwa birnin Kano don ya gabatar da jerin gwanan wa'azozi da lakcoci. Da farko shirin gayyatar ya sami tasgaro saboda wasu daga cikin masu kula da masallatan da ake so a gabatar da wa'azozin ba su yarda suka ba da haɗin kai ba. Sai daga baya aka sami wani masallacin da masu shi suka yarda a kawo wa'azin. shi kuma Malam Albani Zaria a lokacin sai ya bayar da uzuri tare da aika Malam Awal Abubakar mai shago ya wakilce shi. Da gaskiya abokan Malam Albani Zaria da ya gamu da su a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa akwai Farfesa Dauda Ojobi wanda tijan malami mazaunin garin Kaduna asalinsa mutum Benue ne cikin ƙanƙanin lokaci alaƙa mai ƙarfi ta kullu tsakanin Malam Albani Zaria da Farfesa Dauda Ojobi sanadiyar sanadiyar manufa sanadin manufarsu da ta yi ɗaya ta fuskar ƙoƙarin da'awa da yaɗa addinin musulunci hasali ma mala albani zaria ya ƙudirce aniyar ya ƙudirce aniyar wato ɗauko farfesa dauda ujubi ya dawo da shi zaria daga kaduna don ya ci gaba da karantarwa da da'awa a ƙarƙashin dara disa salfiya a zaria hasali ma muhadara ta ƙarshe da aka yi a dara disa salfiya Malam Albani sun gabatar da ita ne shi da wannan dattijo malami wato Farfesa Dauda Ojobi. Rasuwar Malam Albani Zaria. Bayan fitowar Mara Albani Zaria daga gidan yari sakamakon wanke shi da kotu ta yi daga zargin da gwamnatin su Goodluck da Nama Disambo ta yi masa cewa wai yana da alaka da ayyukan ta'addanci na Boko Haram, Malam ya yawaita yin hasashe hasashen cewa za a iya kashe shi saboda haka ne wani lokaci cikin raha yakan hana mutane su shiga motarsa yakan ce ko da yaushe za su iya kawo min hari su kashe ni ni na musu laifi ba wani ba saboda haka ba na son kowa ya shiga motata kar a je a kashe wani a dalilina an kashe mal albani zaria ne a ranar asabar ɗaya ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha hudu daidai da ɗaya ga watan jumadal akhira na shekarar hijira ta 1435 da daddare bayan an tashi daga karatun sahihul bukhari wanda ake yi a markabin salafiya da ke tudun wadan zari a najeriya a ranar an yi darasi na 308 kamar yadda aka saba kowa ya kama hanyar gida ni dai abin da zan iya tunawa shine na yi shirin kwanciya barci kuma har na sanya wayata a silent can an jima wajejen karfe goma da rabi na tashi zan shiga makewayi sai na ɗauko wayata ina dubawa sai na ga miss calls da yawa kafin na duba sai wani kira ya sake shigowa wannan karin kiran daga salisu kafin ta ina ɗagawa sai ya ce mini ka ji labarin abin da ya faru na ce me ya faru ya ce wasu 'yan bindiga sun harbi malam a hanyarsa ta komawa gida an tafi da shi asibitin usasa nan take sai na ji jiri ya ɗauke ni na tafi lu zan faɗi sai bango ya tare ni mai ɗaki na ta shigo ta jiyo ina salati da salallami nan da nan ta fito ta taho gare ni sai na fara kuka ina gaya mata abin da aka faɗa mini daidai lokacin ne kuma na ji kaina ya sara da ciwo yawon bakina ya bushe cikina ya kaɗa na ji wata gudawa ta taho mini a cikin makewayin nema na sake kiran salisu kafinta na fara yi masa magiya na cewa malam salisu don allah kar ku bari malam ya mutu duk yadda za a yi a ceci rayuwarsa don allah don allah a yi bayan wani lokaci ina nan cikin rudani da tsoro da tashin hankali sai na sake ganin kiran malam salisu kafinta ina ɗagawa sai ya ce mini malam ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan sai na ji wani irin ɗaci da kunci ya tokare mana kirji zuciyata ta kuntata hankalina ya tashi sai na sanya rigata na fita cikin dare cikin daren nan ina kuka ba ma san me zan yi ba ban san ina zan nufa ba ko da na iso bakin markabu salafiya sai na ga mutane an yi jungun jungun baka buƙatar ka tambayi kowa abin da ke faruwa da ganin fuskokin mutanen da ke wajen kasan suna cikin tashin hankali wanda baya misaltuwa. Haka dai na kamo hanya a ƙasa cikin wannan dare mai duhu da ruɗani ga sanyin hunturu tun daga markabu salafiya da ke titin majatirin wada zaria har zuwa daradi salafiya a gaskiya layout ko da na isa wurin da ta'addancin ya faru sai na tarar da motar 'yan sanda da motar mala albani zaria wadda aka tare shi a cikinta ga jini nan da hujin harsashin bindiga ko ina a jikinta daga nan na wuce zuwa gidan malam nan na tarar da wasu cikin ɗalibai wasu na ta kuka wasu na sambatu wasu kuma sun yi jungun jungu da na shiga sai na fara zarcewa ɗakin da aka ajiye gawawwakin guda uku da gawar malam albani zaria da ta ɗansa abdullahi da ta matarsa umma abdulbari idona cike da hawaye haka na yi ta maza na ɗaga bargon da aka lullube gawar mara albani zariya na kalli fuskarsa kamar ka kira shi ya amsa mutane uku suka yi wa suka yi aikin wankar gawar mala albani malam musa sahabi da kuma ni da salisu kafinta cikin daren nan muka yi wa gawar mala albani da ɗansa abdullahi wanka gawar matarsa umma abdullahi kuwa wasu mata ne suka yi mata wanka haka muka kwana a cikin wannan dare cikin damuwa da jimami da tashin hankali da bakin ciki har gari ya waye ba mu rinsa ba sai dai abin da ba a rasa ba na barci da yake dan satar wasu da gari ya waye aka sanar da cewa za a yi jana'izar su da hantsi wajejen karfe goma na safe ba da jimawa ba mutane suka fara tururuwa suka fara taruwa a bakin makarantarmu ta darul hadisi salafiya kafin lokacin jana'izar dubban mutane sun taru a darul hadis duk inda ka duba mutane ne sun yi jungun-jungun wasu na ta kuka wasu na sambatu ba wai darul hadis salafiya ba gaba ɗaya garin zaria a wannan rana sai da ya cika maƙil da mutanen da suka halarci sallar jana'izar mala albani zaria daga ciki da wajen zaria saboda yawan mutane da suka cika garin galibin waɗanda suka iso daga baya ba su iya shigowa garin ba sai tsayawa suka yi a bayan gari musamman waɗanda suka bullo ta hanyar jos da dama su a makabartar da dama daga da daman su a cikin makabartan da daman su a cikin makabartar dambo mai nisan sama da kilomita goma daga radar salafiya suka tsaya suka jira ƙarasowar gawa to za mu dakata a nan saboda hakurin lokaci sai mun haɗu a kashi na gaba tare da ku insha Allah sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah